إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الجمع بين الصلاتين بجمع باب الجمع بين الصلاتين هذا صلوا لي غدا بيو بجمع ina ne jam' an taho daga yanzu mun baro arafa fa ina muke kenan to shine aljine aljam قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن إبراهيم ابن أقبى قال أخبرني قريب أنه سأل أسامة بن زيد قال أخبرني عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم أو صنعتم إتكبالي الأباري yammacin da manzon Allah ya goya kan abrahamarsa me ya faru ya aka yi qala sai ce ji'ina shi'ibal ladhi yunihu an-nas fihi lil mu'arras mun zo inda mutane ke zuwa su kunce su daure dabbobin su a huta a yada zango a wajen fa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naqatahu sai manzo Allah ya daure taguwarsa thumma bala da ya ɗaure sai ya bauli wa ma kala a harakar ma'a bai ce zuba ruwa ba sun da bilwadu'i sai ya ce a kawo ruwan alwala fatawar za a wudu an laisa bisabiri jiddan sai manzo Allah ya alwala ba alwala irin yadda ya saba yi bai a gaggawa a wannan sun makultu sai na ce ya rasulallah as-salam sai ya manzo Allah sallah sallah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-salatu amamaka sallah na can gaba za mu yi sallah ba nan za mu yi sallah ba as-salatu amamaka qala farakiba hatta qadimna al-muzdalifa sai manzo Allah ya hawa hawasa har muka isa muzdalifa fa aqama al-maghriba thumma anaha wan nasu fi manazilihim aka yi akamal magriba aka sada magariba sa'annan aka daura dabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane na inda suka sauka masaukin su falam yahillu hatta aqama al-isha al-akhirah basu kwance ba ba sauka ba har sai da aka tada ikamar lisha fa salla thumma halla an-nas yayi salla sa'annan mutane suka sassauka kowa ya kwance kayan qala qultu akhbirni kayfa fa'altum hina asbahatu to ka bada labari me ya faru da aka waye gari me kuka yi ya kuka yi qala sai ce radifahu al-fadl ibn abbas al-fadl dan abbas dan wan abla dan abbas shine manzon Allah ya goya kan abar hawarsa fantalaqtu ana fi sibaqi quraish ala rijlayya ni na tafi tare da quraish akan kafata na tafi ban hau komai ba قال أخبر أخبرنا الحجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا موسى بن عقبة عن قريب عن قريب بن أبي مسلم عن أسامة نحوه قال أخبرنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أنبأني قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يعني بجمع منذ الله يا حد سلم مغربا للعشاء جمع مزدلفة كده قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة منذ الله يسلم مغربا للعشاء مزدلفة لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة wai ikama kada aka yi ba a kiran sallah ba mutane sun yi maganganu suka ce wani ya ji kiran sallah wani bai ji ba walam yusabbih bainahuma ba ai nafila ba tsakanin magruba da isha wala ala asari wahidin minhuma ko bayan wani sa'in sallah din ba a yi nafila ba ma'ana da sallar kada za a yi magaruba da isha in an gama sai a kwanta sai bacci kenan wanda yake bukatar abinci ya ci abinci babun babun rukhsati fi nafri min jam'in bilayli to kaidan an an malalo daga arafa aka kwararo aka zo aka ya sauka muzdalifa to ba za a ba za a je wajen jifa ba sai gari ya waye bacci za a yi har gari ya waye a yi sallan asuba sai haske ya yi haske kafin rana ta fito sai a je a yi wani a je a tashi a tafi to shi ne sai ce an rukusa fi nafi min jam'in bilaili to sai aka ce raunana da mata ana yi musu sassauci kafin gari ya waye cikin dare kafin mutane su zo a cika cikin dare sai a ba su izini su su je can su jifa قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن شوال قال أخبره أن أم حبيبة أخبرته أم حبيبة تتبار الأبار تتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل منذ الله يتي تتفي أتكين دريبا سيتا قوارها قريا وايبا قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث عن عائشة قالت أن كربو دقنا عائشة الله يكرم تداتتي استأذنت سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة اتتنمي إذني تجد ما تم الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها ta nemi izini ya rasulullah ya mai izini ne na ci gaba na tafi kafin ku ku taho an ce ta tana da jiki tana da nauyi ne zai mata wahala gogayya da jama'a qala al-qasim wa kanat imra'atan sabta mace ce mai nauyin jiki wa qala al-qasim as-sabtatu as-saqilatu fa dafa'at wa habasana ma'ahu hatta rafana bi daf'ihi manzo Allah ya bata izini ta tafi saboda laruranta yace sauran kuma sai muka saura har lokacin da manzo Allah zai tafi sai muka tafi tare qalat aisha sai nana aisha ta fada tace fala an akuna ista'azantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama ista'azanat sawdatu fa adfa fa adfa qabla an-nas ahabbu ilayya min min mafruhin bihi tace da ta ga abin da ya faru sauda ta ji sauki ta an ba ta izini ta tafi su kuma ba ba su nemi ba balle a ba su izini kuma ba su tafi tare da ita ba suka ga abin da aka sha wahalar da aka sha nana Aisha ta ce ina ma da ni ma na nemi izini an ba ni izini na tafi kafin jama'a su zo ai da na ji daɗi to wannan da sai gari ya waye ya haske to rauna na ana ba su mata ana ba su izini su je ai musu sassauci to rauna na kuma ai musu sassauci to wanda yake da karfi ba shi da wannan rura in ya tafi cikin dare fa mai ke hukunci hajjin shi yayi ko bai yi ba eh hajjin shi yayi hajjin shi yayi ko bai yi ba eh ya ko ya hajji ya yi amma ya saba koyarwar manzon Allah abinda manzon Allah ya mai manzon Allah ya yi manzon Allah abu biyu ya yi fa shi sai da gari ya waye amma ya ba saura bintu zam a izini ai ba izini bai ba ta izini ba ya ba ta izini eh me to sa'an nan mena na Aisha ta ce da ita ma ta san haka za ta da ta nemi za ta nemi ita ma da ta nemi izini ta ce an fahimta babu wani babu bima yatimmul hajj da mai hajji ke cika a ce hajji ya cika an gama alhajju shi kenan mutum ya je ya arafa ba tawafin ifada ba tawa ba komai shike na hajji ya cika eh قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكير ابن عطاء قال سمعت عبد الرحمن ابن يعمر الديلي يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haji sai manzon Allah yace alhajju arafa aw qala arafatu arafat aw arafa wa man adraka laylata jam'in qabla salati subhi faqad adraka duk wanda ya riski laylata jam'i daren na muzdalifa din nan eh qabla salati subhi kafin a yi sallar asuba ya je ya tsayuwarsa ya zo muzdalifa ya samu aikin hajji wa qala ayyamu minan thalathatu ayyamin manzo Allah ce kwanakin mina kwana uku ne faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wanda ya gaggauta cikin kwana biyu ba shi da laifi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi wanda kuma ya cika kwana uku ba shi da laifi قال أخبرنا يالا قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن أروة بن مدرس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف على رؤوس الناس ونمتم يزو وجم الله صلى الله عليه وسلم أما أنا في عرفة تكن جماعة فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم جئت من جبل طيّ daga dutsen tsayi wa haka za zo inda tsayi ishiyar haka kabila ce kabilan tsayi ni daga kabilan tsayi na zo daga ƙauyen mu unguwan mu garin mu aklaltu matiyati na wahalar da abar hawata wa ta'abtu nafsi na wahal da kaina wallahi na rantse da Allah in baqiya jabalun illa waqaftu alaihi duk wannan duwatsu da gani manzo Allah sai da naje na hau da tsaya barin je ko wannan ne ko wannan ne mun ji duk sai da je hau kai fa halli min hajji hajji na yayi hajji na yayi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce hajji shi yayi ko bai yi ba sai kawo hukunci wanda zai dauki shafi kowa sai ce man shahida ma'ana hadhihi salah wanda ya halarci wannan sallah tare da mu wa qad ata arafatin qabla zalika laylan aw naharan alhalin kasancewar shi ko ya je arafa ko dare ko rana faqad qada tafatahu wa tamma hajjuhu hajji sai ya cika kaza tafasahu yayi abin da ake so at-tafas shine gashi da menene abubuwan da mutum ya gama aikin hajji zai aikin ka ya cika قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ميسا كتي تم حج حج سياتك عرف إتك أيتي إن بك ساميت باب حج سيك وروري تكونتي بدي كازو كرامة أما إن كسامو عرفة دوار أبن دبيو با أكوي أبن دزي جارش عرفة كوفا ميكي جارتا ميكي جارتا سيوا إن با سامو بفا باب حج قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي بن أبي الصفر أو الصفر عن الشعبي عن عروة بن مدرس بن مدرس بن حارثة ابن لام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه babu waqti daf'i min al-muzdalifa babin da yazo lokacin da za a tunkudo daga muzdalifa zuwa ina kenan zuwa jifa ko قال أخبرنا أبو غسان مالك مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال يتي an karbo daga sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa da yace kana ahlul jahiliyyati yufiduna min jam'in ba'da tulu'i shamsi lokacin jahiliya su suna suna zuwa ne ba'da tulu'i shams bayan rana ta fito wa kanu yaquluna ashrit sabiru la'allana nughiru ashirin sabiru la'allana nuziru wannan dutsen sabiru ya fito mana ya rana ta fito da wuri ko mu za mu iya la'allala nughiru wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalafahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu biyayyen da suke yi ba fa dafa qabla tulu'i shams sai manzon Allah ya bar muzdalifa kafin rana ta fito amma lokuri yayi haske ba'da salatul muslimina aw qala mushrikina bi salatil ghada'i bayan ayi sallar asuba auri yayi haske kafin rana ta fito lokacin da su suke zuwa sai manzon Allah ya fito ya tafi babu wad'i fi wadi muhassir babu wad'i fi wadi muhassir alwad'i gagga sauri a cikin wadi muhassir kwarin muhassir idan an san da aka yi wajen gaggawa sauri ake a wuce ko shin alwati algaggawa ke ba ko al'iza'u lil ibli wal ijaf lil khayl fama awjaftum min khayl wala rikab wala kifi gaggawa قال أخبرنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عشية عرفة غداة جمع لوكة لسك تنكدوا عليكم السكينة أتفي أتكن نسوا وهو كاف ناقته ينار كده آتاهوسا حتى إذا دخل وادي محصر أوضأ da aka shiga wadi muhassir auda'a ai ista'jala yayi gaggawa قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن أبي الزبير بإسناده نحوه قال عبد الله الإيضاء للإبل والإيجاف للخيل فما أوجف من خيل ولا ركاب أي الإيجاف للخيل والإيضاء للإبل باب في المحصر بعدو باب da ya zo na wanda ya ɗau haraman hajji ko umra sai aka hana shi shiga maka ko aka hana shi al'aduwin abokan gaba kenan suka hana قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله أن عبد الله أن عبد الله بن عبد الله وسالما كلم ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير daren da alhajjaj ya ji roma ibn zubair zai kashe shi kenan suka je suka yi ma abdullahi dan umar magana qabla an yuqtala kafin a kashe abdullahi ibn zubair fa qala sai suka ce la yadurruka alla tahujja al'am ita tun baka yi hajji ba wannan bana mai yi ai ba zai cutar da kai ba ka yi hajji ai don akwai fitina ko na khafu an yi hala bai naka wa bainal bait muna jin tsoron a zuwa hana ka shiga ka'aba fa qala sai ya ce qad kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirina tabbas mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna masu umra fa hala kuffaru quraish duna duna albayti sai kafiran Quraysha suka hana mu shiga Ka'aba Makka kenan fanahara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu wa halaka ra'sahu manzo Allah ya soke hadayarsa ya aske gashin sa thumma raja'a sai nan sannan sai ya koma fa ushidukum anni kad awjabtu umratan ina shaida muku cewa na wajabta umra na dauniyan umra fa in khulliya bayni wa bainal baiti inna samu dama shiga makka tuftu sai na je na yi tawafi wa in hila bayni wa bainahu in an hana ni shiga maka kuma fa fa'altu kama fa'ala kama kana fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana ma'ahu in an hana ni sai na yanda manzon Allah yayi na soke abar na soke hadayata na aske gashi na sai na koma fa ahalla bil umrati min zil hulaifa daga can zul hulaifa sai ya dau haraman umra thumma sara fa qala innama sha'anuhuma wahidu yace ai duk harkar ai sha'anin su duk ɗaya ne umra da aikin haji sai ya hada ya gwa masa aikin haji da umra kenan ushhidukum anni qad awjabtu hajjan ma'a umrati ina shaida muku cewa na wajabta hajji tare da umra na mana ya hada hajji da umra kenan qala nafi'un nafi'u yace fa tafa lahumu tawafan wahidan yayi tawafi daya da hajji da umra din wa sa'a lahumu sa'yan wahidan yayi musu sa'ayi daya thumma lam yahilla hatta jaa yawmun nahari fa'ahada bai warware ba bai kwanci ba bai warware ba har sai ranar sallah ya je ya yi hadaya wa kana ya kulu sai ya kasance yana fadar cewa man jama'a al'umrata wal hajja fa'ahalla lahuma jami'an lam ya hilla hatta ya hilla min huma jami'an ya ce wanda ya ɗau haramin hajji da umra ya labbaik Allahumma baki ɗaya to ba zai kwanci ɗaya ba sai ya karasa aikin duka ya warware su baki ɗaya yau man nahar ranar sallah kenan قال حدثنا أبو عاصم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي من كسر أو أرجع duk wanda aka ya karye ko ya gurgunta ko wata illa ta same shi faqad halla to tabbas ya warware aikin hajji aikin ya warware wa alaihi hajjatul ukhra sai badi ya zo ya rama wannan hajjin da bai samu yi ba yaushe kenan zai yi in lokacin da ya ɗauki harama bai yi sharaɗi ba ma in ya yi sharaɗi to shi kenan ba wannan haƙƙi a kai shi قال أبو محمد رواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هم؟ هم. ايه ايه معنى ان mutum nashi lafiya aka dauke shi eh ko yaya ai ba lalle motar ambulan ba aka dauke shi ne aka tafi da in ba ambulan fa wanda ba shi da lafiya aka ɗauke shi aka tafi da shi ya tsaya arafa arafa ta yi ko ba ta yi ba babun fi jamratul aqaba ayya sa'atin turma wani lokaci za a yi jamratul aqaba wani lokaci rana dai ai an sani amma da ra'u wani lokaci قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال يتي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة الجمرة يوم النهر ضحى منذ الله صلى الله عليه وسلم يا يجيفا جمرة الأقبرانا صلى ولوكة والها وبعد ذلك عند زوال الشمس sauran jifan da za a yi bayan wannan sai rana ta yi zawali a zahar ya shiga an fahimta ko jamratul aqaba ranar sallah ko lokacin walha in an yayi tayi ko jifan tayi yayi amma sauran jifan da ke bayan safa za a yi lokacin walha sai rana ta yi zawali sai azhar ya shiga قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداه بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل أن يرموا يوم النهر ثم يرموا الغد منذ الله صلى الله عليه وسلم يا إسا السوشي كما سمك يا ينراكم سيجي فارانا صلى سألنا ثم يرموا الغد ومن بعد الغد ليومين سيجي فأبوبي جيبي ثم يرموا يوم النفر sa'an nan ranar da za su tafi sai su yi jifansu saboda suna da saboda sana'arsu kana abu muhammadin minhum man yaqulu abdullahi ibn abi bakr an abihi an abi baddahi babu fi ramyi bi misli hasal hazfi to in za a yi jifa wani irin dutse za a dauka a yi jifa da shi suka ce dan su dan abin nan ne karami ba sai babba ba ko قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن مرة مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال يتي amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i manzo Allah ya umurce mu hajjin ban kwana an narmiyal jamrata bi mithli hasal hazfi mu in za mu jifa sai mu ɗauki dutse ɗan ƙarami irin wanda ake jifa wanda za a sa hannu haka ai jifa ba katin dutse ko takalmi ko na ba ɗan ƙarami zuwa a ɗauka a jefa قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محصر أودع أي أسرع وقال عليكم السكينة yace alaikum sakina alaikum sakina ibada aka zo yi ba tashin hankali ba a tafi annitsi kada ka je ka bata aikin hajjinka ka zalunci wani ka yi menene da menene to sai aka aka fahimci aikin haji kuskure kowa ya je aikin haji sai ga wani ya zo daga mun aikin haji ya zo yana nuna bayani ai shi ya je aiki duk inda ake ture-ture duk ya je ya yi duk inda ake kaza ya ja suke wannan ma ibada eh ce sa da jan ido da gaske ke yi saboda ana fahimtar da mutane abubuwa a kuskure ana fahimtar da mutane abubuwa a kuskure dole masu karantarwa ko masu wa'azi ko masu membari ko masu kowane ne a sake a canza salon ilmantar da mutane hanyar da ake bi din nan akwai kuskure a ciki ba za a cimma buri ba za a cimma manufa ba har abada an fahimta ana koya mutane abu ne akan tarbiyya koyar musu kuma da tarbiyya ba da tashin hankali ba kowa zai yi karatu kowa zai wa'azi kowa zai hau mimbari yana da abin da zai yi raddi ya ji magana wani zai mashi raddi wannan ya ji magana wannan zai mashi raddi shi magana ta zama durudu wannan ya raddi wannan ya raddi sai ilimi darajar ilimi ya sauka ta sauka kasa har aka zo cikin menene da menene social media wannan ya fada wannan ya fada har ilimi yanzu ya zo darajar ana ana zubar da martaban ilimi da darajar ilimi an fahimta sai a hankali eh komai ba da'awa ba ce ba ko intisabi ba aiki ke nunawa aikinka shi ne zai sa ka zama wajen Allah ahlus sunna ba wai maganar ka faɗa da surutu da menene da menene da hayaniya ba eh shi ne Allah da ba ka danganta kanka mu kaza mu kaza mu kaza mu kaza ba shi ne ba wannan ba ne ba me aiki ka ke nunawa aikinka na nunawa shi kenan ko baka fada ba kai kaza ne amma kana ta fada ai mun kaza ai mun kaza sa'annan aikinka na nuna ka saba ma sunna eh wallahi ba ahli sunna bane ba ko ba haka ake yi ba an fahimta duk wayanda suke wa'azi da ahli sunna da mai fada da kaza kaza kaza kaza dukkan su bayan darar hadisi ne an gama buhari ma bayan suka je suka yi karatu suka dawo ana karantar da a lokacin ba sunna ake ba mun taba cewa mu kaza mu kaza mu kaza a lokacin ma ban da zage-zage kana tashi karatu kan magaruba ko asuba sai ga an aiko message da zagi da suka kana yi masarakuna siyasa kana bin yan siyasa kana bin yan kaza kaza kaza kana goyon bayan yan maulidi tun da nake ban taba zuwa wajen maulidi ba a nan kano amma gane mun yi maulidi shekaru hamsin sittin baya ba haka bane ba amma ban taba zuwa wurin su kuma dukkan su ba wanda bai je wajen maulidi ba ina kallon su ai kana yi masu mulki su yan siyasa yanzu da ni da su wake shigan ma yan siyasa wake shigan ma yan siyasa ba abin da zai sa shigan mu dan siyasa in ce mishi me in ce mishi me ba da za a yi to suka zo sun suka zama ma 'yan siyasan baki daya amma sai mutum ya bugu waya ya yi faɗa malam yanzu mun gane ka kana yin bayan siyasa kaza ne kana goyon bayan sarakuna kana goyon bayan kaza kana goyon bayan maulidi na ce unguwanmu ake maulidi ɗorai na ce abin tausayi yara su zauna har asuba ga sanyi ga menene kuma injin ya mutu ba wuta kaji na ce in sun roke ni in jona musu injina ni sai wallahi sai in jona musu sai hana su sai ce sai jona musu sai ba su abin tausayi da yara aka haka aka fada musu haka so aka ke so sun manzon Allah kenan mace ta tashi ta yi abinci ma ɗanta ‘ya'yanta ta ci ado za ta je wajen maulidi ta zama da tana son manzon Allah haka uban zai je ya yi korance za a yi ko menene sai ka ce kana fada da su sai ka ce za ka yi fada da su da kuka sauran kuna ta fada da zancen maulidi yanzu mai ke faruwa garin rayuwar rayuwar mai ke faruwa yanzu an sace mutum an yi kaza an yi kaza in kana karanta social media ga shakkiyanci iri-iri yan wasan kwaiko ba abinda ba a yi to shi a yi musu mai su kuma aka sa ido ana kallon su don sun fi karfin kowa sun fi karfin ka eh al'amari ana tafiya ne tsakani da Allah shine zai sa ka ci nasara babu wani dan siyasa da zai kara ma arziki inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin a mutunta ilimi a daraja ilimi ai ibada ilimi ya zama ibada ake yi amma hayaniya da surutai da menene da menene ba biyan bukatan komai kwana biyu sai kaga ana kallon ka ana kallon ka tsirara kai baka sani ba duk wani wanda kaga ya shagala da ilimin hadisi wallahi ko ya yadda ko kar ya yadda ko ya fada ko kar ya fada wallahi darul hadisi ne daga darul hadisi sai ilimin sha'awa kowane ne don ana karatu shekara 92 aka fara karatun buhari zuwa yanzu shekara nawa 20 da nawa 1992 zuwa yanzu 2019 shekara nawa 27 da takwas a lokacin dukkan su ba wanda ya je karatu ba wanda ya je yin karatu ma balle ya dawo ya zama malami dukkan su bayan sabbi kenan da za a ci gaba da karatu ma sai an shekara ashirin kafin a ci madarar hadisi ba haka bane ba to lokacin madarar hadisi ta kuma ta yi bacci ko yana tana tafiya haka haka al'amari yake ana tafiya abu ana kyale shi ne yadda yake dole ba yadda za a yi da shi ba yadda za a yi da shi ba yadda za a yi da shi ana kallon su ne ana dariya kuma suna yi kamar da gaske kamar da jan ido kamar da gaske kamar da kuma ba haka al'amarin yake ba ba haka al'amarin yake ba kowa ya zo ya tarar da darar hadis ana karantar da ana karantar da hadin sunna a lokacin duk waye ke sunna waye san sunna a lokacin har ɗan izala da suke da zafin in suka zo diploma in suka zo BUK ina shiga aji suna zaune na kallon sai ce izalatul bid'a wa ikamati bid'atin ukhra yace ku kanku bid'a kuke kuma duk sun san da haka ba wanda ya za su sai na rubuta izalatul bid'a wa iqamatu bid'in ukhra aw wa iqamatu bid'atin ukhra yace kuna gusar da bid'a ku tabbatar da wata bid'a a lokacin tsantsan sunnan waye san waye santa waye san sunnar sun haka ake ta bugawa ana ta bugawa yanzu sunna ta riga ta zamo yanzu kuma ta zamo me ta zamo jari sunna jari ko eh to shikenan ana so ana zubar ana son a zubar da mutum dan Allah in za ku nemi duniya ku neme ta yanda ya kamata kada ku zubar da mutuncin sunna dan Allah قال أخبرنا عمرو بن عون أليس كذلك؟ ها؟ قال أنبأنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نرمي الجمار بمثل هذا حصل الحذف الخذف قيل لأبي محمد عبد الرحمن عبد الرحمن ابن معاذ له صهبة قيل لأبي محمد عبد الرحمن بن معاذ له صهبة باب في رمي الجمار yarmiha rakiban in mutum zai jifa yana in yana kasa zai in yana haye zai in yana kasa zai in yana haye zai قال أخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم an aiman bin na an aiman bin nabil ibn nabil an qudamah bin abdullah bin ammar al-kilabi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmi al-jimara yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jifa ala naqatin sahaba'a laysa thamma darbun wala tardun wala ilayka ilayka yace naga manzon Allah kan abin hawansa yana jifa ba wai cunkoso aka yi ba ko ko ilaika ilaika ko tafi ba da hanya ba a'a komai na nasi amma ya hau abar hawansa ya je jifa to ya halatta kenan قال أخبرنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة yace ina baya manzo Allah ya goya maka abar hawarsa bai gushe ba yana talbiya har yayi jifa sai da ya jifa tukunna باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة باب اللي زنا جيفا أتشكين قري كما دس أن ذا جيفا سيك بس الله أكبر سي أجيفا قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد من يرميها بسبع إن زي جيفا دوا زهرا بكوي أكيد بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة دس أن زع جيفا ليس الله أكبر بسم الله الله أكبر ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة sa'an nan ya gama ya daga hannunsa ya tsaya ya daga hannunsa yana addu'a kenan ko sa'an nan ya ci jamratar saniya fayarmiya bisa bi hasayatin yukabbir kulla mara bi hasatin sun mayan hadiru in yayi na biyu sa'an nan sai ya gangara a cikin wadi zatal yasari min mailil wadi rafi'an yadaihi yad'u ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها نكر شيء أنا كما وسي أدوية باشي أنسي أورم بلي أي أدوية قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بهذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله يتي حكى عبد الله بن عمر يكي أي كتاوة babu albakaratu tujzi'u anil badana babin da zo na bayani cewa sa za ta tsaya matsayin rakumi saniya in aka soki sa yayi daidai da rakumi ke قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز هو الماجشون عن عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت تشي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج كن في تتارد منظور الله صلى الله عليه وسلم با نيا لمك روكا سي حج فلما جئنا صرفا لمك جي مك كي صرف صرفا طمست فلما كان يوم النهر طهرت سيتي هايلا يتي رانا صلى سيتي صركك فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفلت sai manzo Allah ya aika na je na yi ifaba fa utiya bi lahmi baqarin fa qultu ma hadha sai aka kawo naman sa sai nace me ye wannan qalu ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nisaihi al baqara sai aka ce ai manzon Allah ne yayi ma iyalansa hadaya da sa to ya wadatar kenan bab man qala laysa ala nisai halqu babin da ya zo na bayanin cewa mata mace in ta yi aikin hajji ko mura ba sai ta yi aski ba sai dai ta kama gashin ta lallabi haka ko wani lallabi ɗaya ta yanke kaɗan shi kenan ko ɗaya ko biyu shi kenan ba sai ta yi aski ba me hukunci yin aski game da ya mace me hukunci yin aski ko cikin aikin hajji ko umra ko gida ya ya kai shiru eh a ya ba a sani ba ya ba a sani ba ya mace za ta yi aski in ta ya tsaye baya halatta sai dai da wata larura قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد ابن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم أثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير mata ba sa yin aski cikin aikin hajji ko umra sai dai su yi sisayi sisayen kuma da yawa za su yi ba ita kisa su in ta kama kowane lallabi ɗaya ta yanka kamar haka shi kenan ta yi saboda mace gashi a wajen abin ado ne a wajen ta ba haka ba ne ba babu fadlil halqi ala taqsir babin da ya zo na bayanin falalan aski kan sisiye mana wanda ya aski ya fi wanda ya sisiye kenan amma ban da mata قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله المحلقين قيل والمقصرين قال رحم الله المحلقين قال في الرابعة والمقصرين اجي رحم الله المحلقين اجي والمقصرين اجي رحم الله المحلقين da aka kai na hudu sai ce wal muqassirina sai ya fadi na masu aski su uku sai da kai na hudu sai ce da masu sisi eh ai ko babu larura ba a ce dole kai aski ba aka ce ko aski ko me haiba duk abin da kake so ka shiga ciki kake samun shiga bafa akwai wani abin hakuri kake yi da shi ko cikin me babu fi man qaddama nusukahu shay'an qabla shay'in babin da ya zo bayanin ranar sallah din na ayyukan da ake guda uku hudu ko menene da menene sai ka gabatar da wannan kafin wannan ko gabatar da wannan kafin me ke hukunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani qala akhbarana abu nu'aym qala hadathana abdul aziz wa ibn abi salama al-majishun an az-zuhri an isa ibn talha an abdullah ibn amr qala yace abdullah ibn amr yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم وجن جيفا أنا تنبيسا فقال رجل سيوانا متين يتي يا رسول الله يا منزون الله صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي na yanka abar hadayata ko na yi suka kafin na yi jifa kala irmi wala haraja je ka yi jifa ka babu laifi kala akharu wani kuma na biyu ya ce ya rasulallah halaktu qabla an anhara ya ce ai na yi aski ne kafin na je na yi shuka ko na yanka hadayata qala in har wala haraja je ka kai babu laifi qala ya ce fama ila an shay'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraja duk ba duk abin da aka tambaye cewa an gabatar da wannan kan wannan sai ce je ka kai babu komai sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع manzo Allah ya tsaya a cikin hajjatul wada don mutane su yi tambaya fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah halaqtu qabla an asbaha nayi aski kafin nayi yanka قال لا حرج يتي باب ليفي قال لم أشعر ذبحت قبل أن أرمي يتي أي بن بيلا أكريبا سحب نزنيا كاكا في النيجيفة قال لا حرج يتي باب ليفي فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو أخرى إلا قال لا حرج wannan duk abin da aka tambaye shi aka ce an gabatar da wannan ko an jinkirta wannan sai ce babu laifi sallallahu alaihi wa sallam qala abdullahi أنا أقول بهذا wa ahlul kufa yushaddiduna yace ni ma akan haka nake amma mutanen mutanen kufa su suna tsanantawa babu sunnatil badana idza atibat lokaci ya cika ne eh sunnatil babu sunnatil badanati idza atibat ma'ana in aka ɗau hadaya aka aika za a tafi da ita sai ta kasa a hanya ba za a bar ta mutu ba aiko sai a yanka tun an yanka ya za a yi قال أخبرنا عبد الوهاب ابن سعيد إن ساني كورا وكتن جاشي أينكي إن راكمين شيء أشوكا قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكن بي منظر الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما أطيب من الهدي يا يا زي دا راكو من دا كاسا أهنيا يا زي دا شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني كي كورا هذا منظر الله تفي سي منظر الله يتي كل بدنة عطبت فانحرها duk rakumin da ya kasa ka yanka ka soke summa alqi rijlaha fi damiha ka dauki kafar ta ka sa a cikin jininta summa khalli bainaha wa bainan nasi falyakuluha alama kenan na cewa wannan hadaya ce ba mallakar kowa ba ce hadaya ce za a kai makka sai ta kasa wanda zai ci ya ci قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه الناجية نحوه لغة جاي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم